Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wata kotun shari'ar Musulunci a nan Kano ta yi umarni da a tono wata gawa da aka yi wasa da bakwai a yau. daidai lokacin da wata kotun ta zartar da hukuncin kisa a kan matar nan da ta birmawa mijinta wuka a ciki. Waje guda kuma ana maganin ƙaba kai yana daɗa kumbura, domin ko wata mata ce ta takawa mijinta wuka a malumfashi kuma shi ma ya rasa ransa. Za mu kawo muku ci gaban shari'ar ƙalubalantar sabbin masarautun Kano, daidai lokacin da hukumar anti-corruption ta zargi wani ma'aji da laifin sayar da fili ba bisa ka'ida ba. muna fatan karkare shirin da wasiƙar Malam Botorami. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci, Nasir Salisu zango ne ke muku sallama. Tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. A yau ne babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta ƙofar kudu, ƙarƙashin Ustaz Ibrahim Sarkiola, ta yi umarni da aje makabartar gandun albasa. kuma a tono gawar wani mamaci da aka binne a wannan makabarta a cikin yanayin rashin sani. Tun da fari dai wani limami ne a unguwar gandun na albasa ya garzaya hizba yana neman ɗauki dangane da yadda ya ce wani inyamuri da ya daɗe da karɓar musulunci mai suna Abdullahi Obinwa ya rasu. Amma kuma ana ƙoƙarin karkatar da gawarsa zuwa ga ‘yan uwansa mabiya addinin Nasara domin a yi masa bajujala a binne shi. Lamarin da liman yake ganin hakan dai bai dace ba. domin gawar musulmi sai musulmi har ma ya yi larabcin cewa almuslimu akul muslimu daga nan ne hizba ta miƙa maganar zuwa kotun musulunci ƙarƙashin alƙali ustaz ibrahim sarkiola wanda shi kuma ya yi hukunci da cewar a tafi mutuwaran asibitin koyarwa na malami na kano inda aka killace gawar marigayi abdullahi obinwa To amma a lokacin da aka je mutuwaran aka jawo wata akwatin gawa mai lamba ashirin da biyu aka nuna wa liman shin ko wannan ce gawar Abdullahi Obinwa da za ku ɗauka? Sai kwa liman ya ce, e, a nan ne ake tsammanin limamin ya yi ɗimuwa, domin gawar da ya nuna ta shagiri ce, shi ko marigayi Abdullahi Obinwa fuskarsa mai kamala ce cike da gemu. Nan take dai mai gadin mutuwa ne ya saki gawar aka kuma ɗauke ta aka tafi ana salati, tare da miƙa ta kushewa bayan da musulmi suka sallace ta. To amma bayan an binne gawar ne sai kuma wasu ‘yan ƙabilar Iban suka fito suka ce ai waccan gawa ta ɗan uwansu ce mai suna Basil Agency. Don haka suka ce musanya aka yi musu a mutuware kuma gashi an yi wa wannan gawa ta su sallah an binne ta a makabartan musulmi. Don haka suke neman lallai a da musu da wannan gawa tasu. Sun yi wannan nema ne ta hannun lauyansu barista MM Duru. a take kotu ta shiga nazari da bin gaɓoɓin shari'a a ƙarshe kuma ta tabbatar da cewar haƙiƙa liman ya yi rabkanwa wajen ɗauko gawa don haka alƙali ustaz ibrahim sarkiola ya yi hukunci da a koma waccan makabarta ta gandu a tono wannan gawa a kuma damƙawa masu ita su tafi da kayansu hakan kuma aka yi domin wakilin Aminu Abdu Baka Noma wanda a gabansa alkali ya wancan hukunci ya kuma bi tawagar ma'aikatan asibiti da na kotu tare da jami'an tsaro da dagaci aka je aka tona kabarin aka ɗauko wannan gawa wacce kwananta bakwai da binnewa kun san dai me zai faru haka kuma Baka Noman ya rawaito mana cewar hukumomin asibitin ba su bari an ɗauki hoto ba kuma an shafe awanni biyu ana tone kafin cimma haƙo wannan gawa. baka noma ya kuma zanta da dagacin gandun albasa injiniya alkasin yakubu wanda ya ƙarin haske yana mai cewar yau ne ma aka yi sadaka bakwai na wannan gawa da suke tsammanin a baya tasu ce.
bayan an ɗauko shi an binne shi yau sati guda kenan shi kuma kotun da ta ba da umarni ta ce a binne shi ita kuma ta ba da umarni ce a zo a tono shi bisa dalilin cewa nyamurin da ya musulunta mai suna abdullahi obinna ba shi bane wani ne daban.
baka noman ya kuma yi zancen mata ana gaba a koma baya domin sai yanzu ne ya koma kotu ya kawo mana zantawarsu da jami'in hizba mai lura da harkar kushewa wanda ya ce a zamansa na mai mu'amala da kaburbura bai taɓa ganin garari irin wannan ba. ga dai osi makabarta malam jamilu hassan ni ba ni da wata madogara shi yasa na ce fiffike na gaba ɗaya ya cire dogaro na shine wannan hujjojin da na rike na an nuna musu mutumin nan sun ɗauki hotonsa sun tabbatar shine limamin da suke sallah tare da mutum ya ce shine shi kuwa barista mm duru lauyan gawa gawar ya bayyana matuƙar gamsuwa da wannan hukunci yana mai cewar an yi musu adalci.
muka je gun AKTH mun tambaye su cewa ina gawan Basir din suka ce a mu tambaye kotu muka zo kotu kotu ta ce ta bada umarni a ji a binne wani daban sai suka yi kuskure suka ɗo na Basir aka je aka binne yanzu kotu ta yi jaran mu kuma mun ce mun yafe musu Daga nan wakilin nami ya zanta da liman wanda ya makuwa ya ce halin ɗan adamtaka ne ya faru domin shi a saninsa dama ai marigayin ba shagiri ba ne. amma dai zatansa ko an yi masa sutul bu'a'i ne an aske gemin.
kawai abin da aka samu dan kuskure wannan abu ne na dan adam wanda kuma babu wanda ya fice wani abu domin ni da kaina na ga musu bawon Allah nan yana da gemu amma wannan ba shi da gemu na ga musu da shi an aske gemun sa Yanzu haka dai an gama da wannan shafin domin an rigaya an tono gawa an kuma miƙa ta ga ahalinta amma sauran shafin da za a buɗe a gaba shine na neman gawar shi marigayi Abdullahi Obinwa. Za mu jira mu ga ta ina za a fara neman waccan gawar. domin a baya akwai ‘yan tangarɗa tsakanin ‘yan uwansa da suke ganin a ba su shi su masa jana'iza irin ta nasara nan kuma kasancewar musulmi ne musulmi sun ce ai gawa mallakin su ci Allah ya sa a dace to a yayin da aka tono gawa bayan yi mata sadakar bakwai bisa ɗimuwa daga Abuja kuma yau ne aka zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya akan Maryam Sanda da kotu ta samu da laifin daɓawa mijinta wuƙa saboda tsananin kishi sai dai ƙwararru a fannin shari'a musamman ma masu fafutukar kare 'ya'ya mata na cewar bayan tiya akwai wata caca wakiliyarmu zulaihat yusuf aji tana da cikakken bayani
Ihu da kururuwar Maryam Sanda kenan a lokacin da alkalin babbar kotu a Abuja mai shari'a Yusuf Halilu ya zartarwa Maryam Sanda matar da ake zargi da kashe mijinta hukuncin kisa ta hanyar rataya. An soma zarginta ne dai a watan Nuwamban shekarar 2017 da laifuka biyu da suka haɗa da kashe mijin nata mai suna Bilyamin Bello wanda ɗa ne ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Halliru Bello. a lokacin da yake yanke hukuncin alkalin ya ce an samu dukkanin wasu shaidu da suka tabbatar da cewa maryam sanda ce ta aikata wannan laifi ya kuma yi watsi da ikirarinta na cewa mijin nata ya faɗi ne a kan fasasshiyar tukunyar shisha abin da ya janyo mutuwar tasa a lokacin da alkalin yake zartar da hukunci akan wacce ake tuhuma ta yi ƙoƙarin rugowa domin guduwa daga zauren kotun sai dai jami'an tsaro sun yi ramu da ita.
Sai dai kuma a mahanga ta shari'a barista Amina Umar Hussein ta ce kotu ta yi hukunci bisa kwararan hujjojin da aka gabatar mata da shi. To amma fa kada a manta Maryam Sanda tana da damammaki har guda biyu da za ta ɗaukaka ƙara tun daga nan har zuwa kotun koli.
Ba wai wannan yana nufin an zo ƙarshen shari'a ba. A'a an zo ƙarshen shari'a a wannan kotun. Amma Maryam Sanda tana da dama guda biyu da suka rage mata na farko za ta iya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun ɗaukaka ƙara wato court of appeal na biyu idan misali a ce kotun appeal ta jaddada cewar abin da wannan kotu ta yi daidai ne to in maryam bata gamsu ba tana da damar da za ta iya ɗaga ƙararta zuwa kotun da ake ce ma supreme court wato kotun koli to Allah ya kyauta domin ga alama fa ana maganin ƙaba kai yana daɗa kumbura domin yayin da ita Maryam Sanda ta san matsayinta idan har ba ta ɗaukaka ƙara ba, haka ma a garin malumfashin jihar Katsina wata matar ce ta ɗauki wuƙa banati. Ta sassoka wa mijinta na aure har sai da shi ma ya rasu. Rahotanni sun bayyana cewar matar mai suna Rabi Shamsuddin ba ta wuce shekara goma sha tara a duniya ba, kuma sun yi aure da mijinta Shamsuddin mai shekara ashirin da biyar suna kuma zaune a ƙauyen ɗan janku a ƙaramar hukumar malumfashi. Amma dab da asuba aka ji wa ihun shi Shamsu daga bisani aka ga ya janyo jiki jina-jina. ya fito daga gidan kuma abin mamaki sai ga ita rabu da wuka jina-jina wukar lamarin da ya sa makota suka ɗauke shi ranga-ranga zuwa asibiti amma tun a hanya ya cika kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta katsina sp gamba isa ya bayyana lokacin da ya jawo jiki ya fito aka zo aka tarar da ita wannan mata tasa da wuka a hannunta da jini sannan kuma shi gashi a kwance ranga-ranga an ɗauke shi an tafi da shi akan hanya zuwa asibiti ya rasu aka kai shi asibitin malumfashi inda likitoci suka tabbatar da cewa wannan bawan allah ya rasu rabi shamsuddin yanzu haka tana hannun wurin kamata muna kan bincike to Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. A nan kuma hukumar lura da cibiyoyin lafiya masu zaman kansu ta jihar Kano, wacce take ƙarƙashin ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, ta gabatar da wani simame da haɗin gwiwar ƙungiyar likitoci ta ƙasa reshen jihar Kano wato NMA, inda suka samu nasarar kama wani likitan boge mai suna Dr. Ibrahim Adamu, wanda suka ce shekaru da dama ya daɗe yana aiki a matsayin likita, har ma wata majiya ta ce har tiyata yakan gwada. ashe daga bisani wai ba likitan gaskiya bane da yake magana ga 'yan jaridu jim kaɗan bayan wannan babban kamu da suka yi sakataren wannan cibiya dr usman tijjani aliyu ya ce wannan likitan boge ya daɗa yana cutan mutane ta hanyar duba su ya ba su magani a matsayinsa na ƙwararren likita wanda ya daɗa yana gogawa amma daga bisani suka gano cewar ashe ashe likitan boge ne dr usman ya kuma yi ƙarin hasken cewa tuni wannan likitan boge ya fara amsa tambayoyi a hannun 'yan sanda har ma ya ce tuni ya riga ya amsa laifinsa inda ya bayyana cewa a gaskiya takaddun da yake amfani da su a matsayinsa na likita ya yi sibar na bayyansu ne a wani asibiti da ya aiki a matsayin aikin kuku da boyi kuma tun daga wancan lokaci da ya samu waɗancan takardu ya ci gaba da yin aiki a matsayinsa na likita tun da dai ya ga yadda ake tafiyar da aikin likitancin bincike da ya nuna cewa tun cikin shekarar dubu biyu da goma sha hudu an taɓa kama wannan likitan boge har ma an gurfanar da shi a gaban kotun majistri da ke koki akan dai irin wannan laifin amma gashi ya fito ya kuma ci gaba da ɗorawa inda ya tsaya don haka Dr. Usman ya kira ga al'umma da su kiyaye su kuma kula da irin likitocin da za su ringa mu'amala da su domin fa ana samun likitan boge. To yanzu kuwa sai nasihar Malam Botorami wanda ya ce wasikar ta wata yau zan yi ta ne ‘yar gajeriya, saura ya rage na waɗanda abin ya shafa da su bincika su fitar da mafita ga al'umma. Amma kafin nan ga sallama, Assalamu alaikum. Botorami ya ce a kwanakin baya an yi ta koke-koke dangane da yadda aka zo har garinmu aka sace mana yara aka kai su can wata uwa duniya aka sauya musu suna da addini. Wannan magana ta jawo zantuka da karkata kai sosai wanda har yanzu na san da sauranta. amma fa wani abu da ke bani mamaki shine yadda guguwar waccan magana ke neman bin shanin sarki. Botorami ya ce dama idan ba kumance ba a nasihohina na baya na sha bayyana muku gaskiyar da al'adar malam bahaushe take ta saurin mantuwa da komawa gidan jiya. Idan ma an masa magana sai dai ya ce tawakkalta alallah ko kuma ya ce ya bar wa Allah. na ajiye wannan zance a nan. Amma fa Bahaushe ya ce bayan tiya akwai wata caca domin kundin dokar jihar Kano ya tabbatar da haramta duk wani gida na marayu idan har ba na gwamnati ba. Amma abin takaici kafin fasuwar wancan batu na satar yara akwai wasu gidaje da ake tafiyar da su da sunan gidajen marayu kuma dukkaninsu ba mutanen Kano bane suke tafiyar da su. Baƙi ne dai ‘yan uwan waɗanda muka zarga da satar mana yara, kuma me tabbacin cewar ba ta irin wannan hanya ake sace yaranmu zuwa kudin ba. Kowane mutum daga kowace nahiya sai ya shiryo gidoga ya zo ya ce zai tallafa wa marayun Kano. Yanzu a ce duk attajiran Kano sai ɗan ƙabilar Ibane zai zo ya buɗe gidan marayu? wani abu da yanzu ya kamata mahukunta su bincika shine batun wata baturiya wacce ta daɗe tana tafiyar da wani gidan marayu a nan Kano. wanda shi ma dai akwai alamomin tambaya jingim a ciki da ya kamata jami'an shige da fice da ma'aikatar harkokin mata da walwalar ƙananan yara ta jihar Kano su bincika domin kuwa an daɗe ana tafiyar da wancan gida duk da cewar yin hakan haramtaccen al'amari ne shin daga ina ake ɗebo yaran me ake koya musu idan sun girma kuma ina ake kai su ya kamata hukumomi a nan Kano su ɗaura ɗamarar tunkarar abin da ke gabansu wajen kare martabar al'ummarsu maimakon barin irin wannan ɗawainiya a hannun wasu baƙi da ke nuna kamar taimako suka zo za ku ji mu da fashin baƙi akan wannan batu to Allah ya samu dace kamar sallama ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Habiba Jibril wacce Allah ya jarrabe ta da lalura mahukunta a asibitin koyarwa na malami na Kano kuma na neman naira dubu ɗari da goma da ɗari biyar domin yi mata aiki ta ce ba ta da hali sai kuma wani bawan Allah mai suna Sa'idi Ibrahim wanda shi ma ya samu lalurar da har ta kai ana neman naira dubu ɗari da casa'in da tara domin yi masa aiki. Duka duka kuma da wannan da shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdallah, Amina Abdu Baka Noma, Amina Hamisu Isa, sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shi ne ɗawainiyar sada da ku. Nasir, Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.